أما بعد نعم باريستا a mazhaban jumhur ita ce mazhaban jumhur ta tattara hadisan saboda abin nan ingancin saboda ingancin hadisan da suka zo wankansu tare kowanne yana wanka da sauran ɗaya kuma ga wannan hadisin simak ibn harb an ikrima an ibn abbas na maimuna wanda ya zo a cikin sunan wanda suka illanta shi da riwayat simak an ikrima cewa simak ya kabalu talqin su suka yi raddi da cewa an shi uba ya ruwaito daga gare shi shi kaga nasi ne akan mas'alar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai yi wanka da ruwa a cikin masaki ja al yattasila minha aw yatawadda ko yayi wanka ko alwala sai ta ce sai ta ce masa inni kuntu junuban ai ina da janaba ne amfani da shi ce innal ma'a la yujni ko la yajni ruwan baya sanya janaba ko kuma baya zama tuwa mai janaba shi da kansa kaga wannan shi ma shi nasu ne akan wannan kaga mas'alar gashi sauran ruwanta ne kuma halatta ne sai da kanta saboda haka za a ɗauki shi hadisin abdullahi ibn sarjis nan cewa mansuf ne an shafe shi a farkon musulunci saboda a farkon musulunci aka hana wani amma daga baya ya zama cewar hadisan da suka zo sai dai za a iya cewa wannan babu tarihi babu tarihi in babu tarihi zai wahala a yi maganar nasu to amma in aka kaya aka duba kuma a riwayoyi da maganganun salaf ban da shi ibn umar da aka reto da wannan da gare shi sauran salaf duk akan wannan ibn kudama ya yi ishara gare shi su aisha su ibn abbas da sauransu eh na'am eh
wani dalili ne a lokacin ya sa aka amince na hali wala Allah ga abin da ya gabata ga abin da yake yi da rarwata shi amma wala Allah ko wani abu ne ya faru a lokacin da yake na ha to shi ne sai ke
eh wani ihtimali da akan kawo shi ne kan cewa a farkon musulunci kafin ya zama to kan cewa mutane sun fahimci hukunce-hukuncen bahara yadda ya kamata sai ake wannan don a tsare wato don saboda wato a tsare ruwa a tabbatar wanda aka yi da shi ruwa ne mai tsarki yayin da ya zama tokancewa hukuncen-hukuncen tsahara mutane sun yi tafakuhi a cikin addini sai ya zama to an bada sai zama to an fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kan cewar wannan ayin wannan hannun an shafi wannan shine fuskar da za a iya jami tsakaninsa amma ka san su jamhur su tarje kawai suka yi tun da wannan hadisin na wankan annabi sallallahu alaihi wasallam da aisha tare da sauran matansa ya nuna kan cewar shi a sahihai ne su kuma yancan hadisan a cikin ba a sahihai suke ba saboda haka za a kaddamar da nasu hadisan akan wayancan hadisan da suka hana kuma kaga babu zancen ihtimalin khususiya inda yawanci abin da yake faruwa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abu aulan sai kuma aka samu aikinsa ya saba wannan to matsala ce wajen malaman usul da suke saba a shaukani abinda yake rinjayarwa za ku ta gani a cikin nalil autar qawluhu sallallahu alaihi fi'luhu sallallahu alaihi wasallam la yu'aridu qawluhu al-khas bina aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ci karo da a kaulinsa umarnin da ya bamu ba domin ta yi zai zama to kususiya ne da su sau da kaga kamar wajen hannun da yi na fuskantar alƙibla ko juya mata baya da za a yi din aubau da aka gan shi shi kuma yana yi so a wajen su shaukani wannan bai shafe bai tasisi ba shi kawai wannan kususiya ne ƙaunin da ya faɗa ai namu ne yana nan akan fi'ili kuna annabi sallallahu alaihi wasallam saboda zai iya ɗaukar kususiya ba zai shafe wannan kaunin da yake ya keɓance mu ba to a nan kaga ba za a iya faɗan haka ba ko saboda ne ya yi da matansa ya yi da matansa saboda kaga babu hususiya ko na'am ina take matansa ba abin umma ne sauran umma ne idan su sun yi idan su sun yi ya nuna kan cewa wannan su ma zai tunda su ba annabawa ba annabi bane sallallahu alaihi wasallam a ai su auren su ne amma su fa su akwai wani abu wanda yake na shari'a da aka da aka ba su aka ce su ne kadai za su yi wanda sauran ba za su yi ba eh wanda yake ba shi da alaka da annabi sallallahu alaihi wasallam eh a aiki wanda aka ce khususiyar su ne wata annabi sallallahu alaihi wasallam hususiyar su shine kawai ba za a aure su ba bayan annabi sallallahu alaihi wato shi ma ai kaga hususiyar annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba ta su bace hususiyar ta ta annabi ne sallallahu alaihi wasallam wajen wannan ai ba za ta zama to hususiya ba bal wannan nassi dalili ne akan cewar ba hususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba tunda shi inda hususiya ce zai ce to ku kar ku yi ni zai yi alƙaliyar gaga an rama na'am eh wal yaqtarifa jami'a eh shine ai dama hujjar suke ai shine hujjar in dai suna kamfadin suka kamfata tare to kamfata ta biyu kowa ya yi da sauran ɗaya ta yi da ragowarka da ragowarta ita ma ta yi da ragowarta da ragowarka da hadisan abdullahi ibn sarjis ke nan hadisan abdullahi ibn sarjis ke nan ba ma hadisan abdullahi ibn sarjis din duk da an ce walakcin fa jami'an idan ma sun yi din ai mafominsa shi ne kan cewar kowane da ya yi wanka da wanda zai yayin ko ya yi da ragowar kowa na wa aran ma eh
cewa da ya kace sai wasu magana ba kuma sai ce wani ya kare abin ya nuna cewa da bambanci da tsakanin wanda ke kira ne wanda suke wa
cewa wato in yi haka kamar bai yi wanka da fadl din ba ko wal yaktarifa jami'an ta fita wal yaktarifa jami'an to za ka iya cewar haka amma hakikatan idan a sai dai idan ana cewar alfadul din da ake nufi alfadul bayan abin da ya saura bayan an gama alwala gabaki da bayan an gama wankan ko alwala gabaki da wanda ke kuma lokacin ba haka yake ba domin hatta ruwan da yake diga daga jikin mutum bayan mutum ya wanke hannunsa shi ma fadul ne wasu yi kafa hujja da shi akan tsahararsa cewa alma'ul musta'amal sawa'un ko su'ur ne ko fadl ne ko kuma wanda yake sauka daga cikin a'aba mai tsarki ne da kan cewar sun yi ijima'i cewar idan mutum bayan yayi alwalar ruwan da yake shafari shafari gasa ba zai mai da rigar na gasa ba saboda haka ni na ganin waliyar tarifa jami'an ba ba zai hana ba yana nufin kan cewar ba zai kore kan cewar sun yi wanka da sauran juna ba farkon da farkon hadisin shine a la yaktasilu rajul bi fadli almar'a ko naha in taktasila almar'a wa yaktasilu rajul bi fadli almar'a naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam أن يتصل الرجل بفضل طهور المرأة بفضل المرأة وأن تتصل المرأة بفضل الرجل وليغترف جميعا wani yana nufin kowanne ya keɓanta da shi ar- shi na farko kada ya zo ya samu ruwan da ta yi wanka ya wanka da shi kada ita ta zo ta samu ruwan da ya yi wanka da shi ta yi wanka da shi amma shi wanka tare shi wanka tare to idan suka yi wanka idan suka yi wanka tare a, idan idan suka yi ba tare suka yi wanka tare wannan zai zama to kan cewar ba wanda yake ya kadaita da yin wanka da ruwan ɗayan amma kuma a wato hakikatan magana a ya kana so ka rusa maganar jimhur ne eh kana so ka rusa maganar jimhur ne cewar a kowa yayi wanka da fadlul akhar ko idan dai suka yi iktiraf jami'an din eh idan kace illar shine wal yaqtarifa in kace illar shine wato al adamul khulu ba su kaɗaita da shi ba to kaga wannan zai zamanto shine bambanci idan kowannen su ya kaga ai idan suka ɗiba ga baki ɗaya ba wanda ya kaɗaita da shi kowa yana wanka da sauran kansa ne da sauran ɗaya wadda ka bambancin ke kaɗaitar aka hana ai mun kamata almasalatu sadisa sai mu tsaya a kan sai mu shiga na waƙidul wudu wai to to mu sauri sai mun yi kai a akwai ɗan tsawo fa ko ba ta da tsawo to na'am almas'alatu sadisa mas'ala ta shida imam abu hanifa ya tafi a tsakanin mafiya yawan wato sahabbansa almajiransa da kuma malaman fikihu na garuruwan musulmi da ya zuwa ga halarcin yin alwala binabidi tamri da tsini da aka yi na dabino safar a cikin tafiya annabi shine a samu ruwa sai a jefa a dabino a ciki a bashi ya tsima yadda dabinan zai zamanto a yadda ruwan zai zamanto ya yi zaki kamar tsimi tsimi din da shi ne dai tsimi sai dai wani lokaci ai mutsumi akan dafa shi su can ba a dafawa sai dai wani lokaci akan sa shi a cikin waje wanda yake zai sa shi saurin turuwa ya saurin zafi na'am saboda hadisin abdullahi ibn abbasin cewa abdullahi ibn mas'ud ya fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lailatul jin a daren da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yayi ma aljanu wa'azi ya bai ya karanta musu alqur'ani a makka tun a makka ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi shin kana da wani ruwa ya ce ina da annabi ina da tsini a cikin wato goron ruwata sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zubomin fatawadda a bihi sai ya alwala da shi ya ce sharabun watsahoron ruwan abin sha kuma abin a tsarki da shi ya da'if ne mara tafarra da bihi ibn lahiya قال الدار قطني تفرد به ابن لهيئة وهو ضعيف وقال البزار هذا حديث لا يثبت لأن ابن لهيئة كانت كتبه قد احترقت وبقي يقرأ من كتب غيره فصار في أحاديثه مناكير وهذا منها نعم حديث أحمد ابن ماجة دا البزار دا طهاوي دا طبراني سكروي دا دار قطني سكروي توش من رواية ابن لهيئة قال حدثنا قيس ابن الحجاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس نعم وحديث أبي رافع ده حديث أبي رافع مولى عبد الله بن عمر daga Abdullahi ibn Mas'ud da kwatankwacinsa a ciki sai ya ce ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce tamratun tayyibatun wa ma'un taho wato ida wato a firam wato dan itace kyakkyawa mai daɗi kuma ruwa wanda yake mai tsarki mai tsarkakewa amma suka ruwaito da hadisin ibn abbas annabi wudu umar lam ya ji dilma annabi shi ne alwalar wanda bai samu ruwa ba shi kuma wannan hadisin a akwai ali ibn zaid ibn juda'an wa huwa da'if wa abu rafi lam yathbut sama'uhu min ibn mas'ud na'am wa za'amu kuma suka ce cewa shi wannan yin haka an nasabta ana nasabta shi ya zuwa ga sahabbai ya zuwa ga ali da ibn abbas la mukhalifa lahum kuma babu abu wanda yake saba musu babu mai sabani a gare su daga cikin sahabbai fakana kal ijma'i indahum sai ya zama to tamkar ijma'i ne a wajen su ورد أهل الحديث هذا الخبر ما لم حديث سن رد ونا حديث ولم يقبلوه بس كربيش با سبود رون ما سيما سبود رون رواتنسا domin an ruwaito hadisin ta hanyoyi wanda suka fi wannan inganci cewa lahibin mas'ud bai kasance tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba lailatul jin a cikin wato a daren a daren da yayi magana da aljin wana akwai doguwar magana da Allah batun cewar ibn masud baya tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam al-gumari ya kawo turuk masu yawa har sun kai kusan ma haddin tawatu cewa ibn masud ya kasance tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a wannan dare wato abin da ya a su alkama sun tabbatar cewar baya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu kuma sun ruwaito yana tare da shi abin da ya faru waɗanda duk maganar daidai ce wanda suka ce baya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bai je ba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana da aljanu dan ya zana masa layi yace kare ketare wannan layi kun tuna a cikin ɗaya daga cikin wayoyin hadisin ya zo haka kar ya ƙetare wannan layi saboda haka wanda suka ce bai je ba wannan suke dogaro da shi wanda suka ce ya je shine kan cewa ya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka tafi so amma kasancewar wannan yayi alwala da annabi to wannan kun ga dai yanda a riwayoyin suke na wannan ga ibnu lahi'a wannan ga ali ibnu zaid ibnu juda'an to amma ba za a iya cewa za su karfafa juna ba za a iya faɗa laula abinda ke cikin riwayar na illa na'am wahtajjar jumhur jumhurin malamai sun kafa hujja wajen raddin wannan hadisi da faɗin Allah ta'ala idan ba ku samu sai ku ba ku samu ruwa ba fatayammamu to ku yi taimama sa'idan tayyiba da turbaya wadda take mai sarki sai jumhur suka ce falam ya ci alhahuna wasatan to kaga Allah maɗaukakin sarki a nan bai sanya wani abu tsakatsaki ba bainal ma'i wasa'id tsakanin ruwa da turbaya da kuma faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam as-sa'idu tayyib ƙasa wadda take mai tsarki وضوء المسلم أبر الولم مسلميتي وإن لم يجد الماء إلى أشر إلى أشر حجج كودا بسامروا با هيا زوا شيكرو غوما فإذا وجد الماء إذن يسامروا فليمس فليمسه بشرته to ya shafa hannunsa da shi ya shafa fatarsa da shi ah, na'am ولهم أن يقولوا walahum an yaqulu kuma ma za su iya cewa إن هذا قرء أطلق sai dai su kuma wato walahum su hanafiya kun gane hujjar jumhur tunda Allah madaukakin sarki cewa yayi kuma ku samu ruwa ba ku yi taimama inda wani ruwa zai wadatar ba za a ce mutum ya taimama ba ba a samu ruwa ba ko da za a yi da nabi sai a ce in ba ku samu ruwa ba ba ku samu nabi ba to ku yi taimama amma sai kawai aka ce in ba ku samu ruwa ba ku yi taimama kuma aka ce turbaya ita ce albin alwalan musulmi in bai samu ruwa ba inda wani ruwa zai wadata da sai in bai samu ruwa ba ko bai samu nabis ba Duk wannan nassi ne akan cewar in babu ruwa taimama ake yi ba nabis ba to ya ce walahum an ya kulu amma su kuma hanafiya za su iya cewa إن هذا قد أطلق عليه في الحديث السنة wannan an ambace shi sunan ruwa a cikin hadisin ko والزيارة لا wal تقوم ziyadatu la taqtadi naskhan ita kuma ƙari ziyada akan ziyada wato akan nassi ba ta hukunta nas- naskh ba ba naskh baje fa yu'aridu hal kitab sai ya zamanto ya saba ma alqur'an balantana a ce ya saba ma alkitab
لكن هذا مخالف لقوله sai dai wannan sabani ne ga fadin su إن الزيارة cewa ziyadatu ala nassi naskhun wato za su iya cewa cewa ai wannan ruwan ma'un nabib din da ya zo wannan tunda an ce masa ma shi ma ya shiga cikin wancan alma'u din ta ce to wannan ziyada ne akan nas kuma a a a a wannan ziyadar la tattabi nashan wannan a ƙaunin jumhur kenan wato su hanafiya su a ƙaunin jumhur su yi musu raddi su ce ai ku ba ka cewa za ku karbi irin wannan ziyada tunda ziyada a wajen ku ba nasu ba ce a ce haɓa yanzu ku ku saba ma ka'ida ku dan kawai kuna son ku tabbatar da abu to ai ko a wajen ku ziyada ala nassi nashun dan me za ku yi aiki da ita eh sabo- daga cikin hujjar da aka kawo wanda wannan ah, ah, malam Sheikh Muhammad Al-Muqtar ya ya ambata mana daga cikin kiyasin da aka yi sun ce kullu shay'in la yajuzu la yajuzu tatahhuru bihi fil hadar fala yajuzu fis safar Mm. dukkan abin da ba za a iya tsarki da shi ba a cikin zaman gida to a tafiya ma ba za a iya yi ba domin la- ba- la- lafar asalin zalika shine ruwa kamar yadda ruwa a- a- a- a- a- a- a- asalin zalika a- a- asalin wannan shine abin nan a- shine abin- a- a- shine kamar a ɗauki asir wanda aka matse ko giya giya tunda ba za a yi alwalar da ita ba a gida a halin tafiya ma ba za a yi tafiya da ita ba ba za a yi alwalar da ita ba sai a yi amfa- a musu amfani da kiyasu shaba to haka zalika na bi kamar yadda ba za a iya amfani tunda ko a wajen ku ba a alwalar da shi sai a halatu safar ko to tunda sai a halatu safar ne in dai ba za a yi amfani da shi a zaman gida a zaman gida ba ba za a yi alwalar da shi ba to a halatu safar ma ba za a iya aslu zalika shine alhamd wa aidan huwa ma'i'un la yajuzu tatahhuru bihi ma'a ma'a wujudil ma' falam yajuz ma'al ma' kama il bakhilla ruwan bakhilla ruwa ne shi ma wanda ake tatse shi daga habba habbatul bakhilla wannan ruwan ma'i'in ne amma in akwai ruwa ba za a iya alwala da shi ba a wajen hanafiya so da haka in babu ruwan ma ba za a iya amfani da shi ba kamar yadda kuka ce a cikin ma'ul bakhilla wal hanafiya qayyadu dha- jawaz dhalika bis safar wa huwa qaydun laysa ma'khudun min al hadith wa ala fard sihhati al hadith alladhi ihtajja bihi al hanafiya fa huwa mansukh لأن ذلك في مكة ونزول سورة المائدة في المدينة سيأتي وانا أفركم مسلمين daga baya Allah ya ce falamta ji duma'an fatayammamu shi kenan an shafa wancan na'am shi kenan sai babu na waƙizin wazo insha Allah alaikun salam darasi na sha tara kenan ko? na'am Eh.
mutane ya ci tare ba su haɗu eh su kan fata tare su kan fata tare na'am yayin da suka yi da ruwa mai yawa kuma aka samu rabuwa shin zai koma ga fadar din
a wannan ba amma ya ma zama to fadlul rajul ko fadlul mar'a ko fadluhuma eh kaga bai shiga cikin bai shiga cikin mantukin hadisi ko ballantana ne hadisin Ab- ah, Abdullah- hadisin Abdullah ibn Sarjis bayan wannan hadisin na Aisha da Ummu Salama a nassi ne akan cewa za a iya yin a a a- a la ba'as a yi wanka da sauran namiji ko da sauran mace domin idan illar najasa ce idan illar najasa ce wannan babu najasa tunda alma'ul musta'mal gayan sa alma'ul musta'mal hadisai da dama sun zo akan nuna ma'ul musta'mal din nan tahir alaikum salam eh ab- a- alqawl bil istihala ba wanda suka ce dan shi kansa istihala tana daga cikin abubuwan da waɗansu ba su yarda da ita ba cewa an najasa idan ta yi istihala sawa'un da ruwa ko da zafin rana ko da almukasara yawan ruwa in illata ta kauce saboda ka a bisa wannan kaulin ruwan wuta mai kawar da najasa ce Mhm. to menene ƙara ƙarasa ƙarasa me argument ɗinka amfanin da oh wai wai idan wai idan an dafa ah abinda kake cewa kenan wato tunda idan an dafa zai zama to kan cewar an sami istihala ba sai an wanke ba Eh, ba sai an wanke ba idan ko ba abu ne wanda yake za a dafa ba fa eh idan dan China ne fa ai dan dan Japan mutum danyen kifi kare ya kamo masa kifinsa kawai sai ya ci haka eh ko abinda ba amma kare yana kama abinda ba a dafa ne
Lego mangoro ya ɗanyi su fayi.
yawa jazakallahu khairan na gode alƙali barakallahu fi to subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ya kin ji karatu ne da ko eh
Ah, outros, não, outros.